الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودة ساكي حدوى wannan darasi da muke gabatarwa wanda yake da alaƙa da wato ilm al-qira'at at-tawjih al-lughawi wal balaghi kenan an ce al-lughawi an-nahwi was-sarfi wal balaghi wa fiqhi wal qur'ani lil qira'at al-qur'aniyya ko kuma al-qira'at wa atharuha في العلوم اللغوية والشرعية قوة علاقتها بالعلوم اللغوية والشرعية تو mun yi muqaddima kusan guda biyu game da wannan karatu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan muqaddima ta uku tun da shimfiɗa ce muke yi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to eh muqaddiman mu za mu tashi ne akan waɗansu abubuwa da suka yi saura ba mu sani ba ko lokaci zai isa Allah shi bar mu kan shi sani wato matsayin ilmul qira'at a cikin ilmin tafsiri me matsayin ilmul qira'at cikin ilmin tafsiri kuma a wani bangare ake sa su wannan na farko kenan na biyu alakar ilmul qira'at ta fuskar wato alakar shi da ilmin tafsiri ko mu ce ilmin alqur'ani muna ganewa ko yawwa mas'ala ta uku sai ilmin taujihi taujihi yadda ake taujihin kira'o'i ma'ana wannan kira'a a gaba ta karyatar da wannan ba wasu na kiran shi aljam'u bainal qira'at wasu na cewa ilal qira'at wasu na kiran taujihul qira'at daga alwajhuna yadda za a fuskantar da su dan dalibin ilimi wanda bai karatu yana isa tsammani to wannan kira'a kamar ta saba ma wannan shi yasa ilimin yana da muhimmanci wajen bayyana cewa babu cin karo a cikin ayoyin alqur'ani muna gane wannan ko to wannan ilimin za mu zo mu yi bayanin shi bayan mun yi bayanin ilmul qira'at da alakashin tafsiri a gurguje mu faɗi waɗansu abubuwa masu muhimmanci game da shi yadda ɗalibin ilimi zamantowa akan basira to Allah ya taimake mu yawwa nuktar da zamu tashi akan ta silatul qira'ati bit tafsir wa aqwalil ulama fi ahammiyatiha alaqar ilmul qira'ati da tafsiri da kuma ganun malamai ba za mu tsawaita bayanne ba tun da cikin dirasatun fi usul tafsir ya kawo wannan amma za mu ga cewa imamu suyuti a cikin al'itkan fi ulumin qur'an ya kawo sharuɗa da malamai suka gindaya kusan sharaɗi ko ilimi goma sha biyar da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani kafin ya shiga cikin ishtihadi tafsirin qur'ani bil ishtihad an gane ko to daga cikin su kuma ya kawo ilmul qira'at duk da yake wadansu malamai sun saba mishi akan yawan waɗannan ilmumuka wasu na ganin sun yi yawa ko ba haka ba eh amma ba kan wannan mas'ala muke ba yace to daga cikin ilmukan ilmul qira'at yana daga cikin abubuwan da ake bukata da mai tafsiri musamman kuma mai tafsiri ma da ijtihadi ya san ilmul qira'at li'annahu bihi yu'rafu kayfiyatun nutq bil qur'an da shi za a sanin yadda ake furucin kalma ta alkur'ani ba wai ka karanta da larabci wani lokacin rubutun ya saba makaratun sai ka ce karanta ba daidai ba shi yasa da yawan waɗanda suka haddace alkur'ani ba tare da malami ba kusa kurakuran su sun yi yawa ko larabawa ne domin wani lokacin rubutun yana sabawa sai ka ga rubutun daban kuma karatun daban kuma asalin qur'ani ba na rubutu bane asalin qur'ani na karatu ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai iya rubutu ba yasa duk yadda ake son wai turawa su ce a canza wata ayatin qur'ani ko an canza rubutun yau shi karatu ya za a yi da shi tunda miliyoyin mutane sun haddace alqur'ani muna gane ko to da haka wannan hayaniya ce kenan asali na alqur'ani shine wancan na karatu shi yasa su qira'atin ma da an kace an rubuta rasmu yana dauka su dan saboda a'a shi canza babu ma shi a rubuce shi karatun dan a rubutun dan a sauƙaƙa ma al'ummar da za su zo bayan ɗaya daga cikin kuma hanyoyi na tsare alqur'ani da Allah ya ɗauki alƙawarin zai tsare littafinsa ya ce to da shi ake sanin yadda ake nutkul qur'an shi yasa ka samu malami in ba dole ba in babu malami to ka samu abokinka wanda yana iya karantawa ku rinka duba mu juna kuma yanzu akwai karatuttuka da alqur'ani da malamai sai ku rinka saurare amma in akwai malami gara ku samu malami in kun ba malami sai ku taimaki juna hasba darura yace to li annahu bihi yu'rafu kayfiyatu nutq bil qur'an wa bil qira'ati yatarajjahu ba'd al wujuh al muhtamila ala ba'd da qira'a ne waɗansu fuskoki suke rinjaya akan waɗansu ina fata ana fahimta ta ma'ana wata ma'ana ana rinjayar da ita akan wata ma'ana ta fuska yan hankalta ba ilmul qira'at ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma shi profesa ustaz dr kabir yunus rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace walladina katabu fi usulit tafsiri waɗanda sun kai rubutu a cikin ilimi na ƙa'idojin tafsiri wa qawa'idihi da ka'idodinsa usul kenan tushen shi ka'idodin da ake bi qarraru sun tabbatar anna min tafsiril qur'ani bil qur'an yana daga cikin tafsirin alqur'ani da alqur'ani aljam'u bainal qira'at a hada tsakanin qira'o'i domin qur'ani yana mi yana fassara sashen shi yace qala doktor muhammad husain az-zahabi wani doktor da ake cewa muhammad husain az-zahabi ba wancan zahabi ba talibin shaykhul islam ibn taymiya an gane ko ba shi ba tunda wancan lokaci babu doktor malam na akwai hafiz ne da wani abu ɗaya daga cikin limamin masallacin makka bakar abdallah abu zaidi babban malami ne ɗalibin shankiti ya rubuta littafi taghribul alqabil ilmiya yadda an kamar da laƙubba na ilimi sun ka koma irin na turawa doktor doktor can da babu doktor sai dai a ce hafiz hafizul qur'an ko cikin ilimin hadisi hafiz idan mutum ya haddace waɗansu hadisai masu yawa an gane ko ko a ce ma mutum alim ko allama ko fahama an gane ko ko abin da ya kama da haka eh amma yanzu a wannan zamanin sai albuwa suka canza doctor professor ustazul doctor ustazul kursi gashi nan dai ina fata ana fahimta ta to ala ayyati hal wanga zahabi din ba wancan din bane ina fata ana fahimta ta mai siyaru a alamin nubala wancan dalibin shekul islam ibn taymiya yake cewa a cikin littafin sa wa min tafsiril qur'ani bil qur'an yana daga cikin tafsirin alqur'ani da alqur'ani hamlu ba'd al qira'ati ala ghayriha a doki wata qira'a a dora ta akan wata fa ba'd al qira'at sashin wasu qira'o'i takhtalifu ma ghayriha fil lafzi suna sabawa da juna ta fuskar lafazi wa tattafiqu fil ma'na kuma suna haduwa cikin ma'ana yace fa qira'atu ibn mas'ud radiyallahu anhu qira'atu abdullah ibn mas'ud aw yakunu laka baytun min dhahab yace tafsiru lafz az-zukhrufi an fassara kalima ta zukhruf fil qira'ati al-mashhura ga qira'a wadda ta shahara kinan mutawatira aw yakunu aw yakunu laka baytun min zukhrufin shine an rubuce to amma kaga ta fuskar ma'ana suna haduwa tunda zukhruf ita kanta zinariya nau'i ne na kawa duk da yake ba ita kadai ce kawa ba ban sani ko mun fahimta ba to ya kawo maganganu shi littafin doktor wannan muhammad hussein zahabi yana da at-tafsir wal mufassirun an gane ko littafi ne da at-tafsir wal mufassirun littafai ne da ake yi wajen sanin malaman tafsiri da kuma manahijkin su ina ga akwai kuma ina ganin littafai dai at-tafsir fil qarni ar-rabi' ashar akwai kuma littafai dai daban-daban cikin wannan fanni To, wannan maganganu ne na malamai game da zancen ƙira'at ya kawo kuma Sheikh Khalid Abdurrahman ko al'ak ne ko al'ik wani malami ne da ya rubuta littafi usulun tafsir wa ƙawa'iduhu yake cewa min tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an yana daga cikin tafsirin alƙur'ani da alƙur'ani hamlu ba'd alqira'ati ala ba'dha a ɗauki sashen ƙira'o'i akan sashi a haɗa su li idahil ma'ana dan a bayyana ma'ana wa bayanin murad a bayyana abin da ake son a ce wa amatu kutubi tafsir ama in an ce ama gaba daya ko kuma a ce mafi yawancin su tazkur wujuhal qira'at suna ambaton fuskokin alqur'ani fuskoki na qira'oyin qur'ani daban-daban listibyani ma'anil aya don su bayyana ma'anar aya kidan wannan shi yake nuna mana cewa shi ilmul qira'at yana da alaka da ilimin tafsiri sannan kuma yana daga cikin inda aka sashi tafsirul qur'ani bil qur'ani ina fata an fahimci ne a ɗauko wannan kira'a a haɗa ta da wannan sai a ga wace ma'ana za a iya fahimta ina fata ana fahimta ta domin ba a iya fahimtar maganar mutum sai an haɗa maganganun shi kun san mutane suna da wani abu in an ka yanke farkon magana wani lokaci ba a gane ta in an ka yanke tsakiya ba a gane ba ko an ka yanke ƙarshe to amma in an ka haɗa gaba ɗaya sai a yi shi ne ake kira ad-dirasa al-mawdu'iyya shi yasa da yawa daga cikin ɗalibai suka faɗa cikin kuskure saboda ba su da ad-dirasa al-mawdu'iyya lil mas'ala ko ad-dirasa al-mawdu'iyya lil aya ko ad-dirasa al-mawdu'iyya lil hadith ko al-manhaj al-mutakamil fil bahth al-ilmi idan kana ɗauka hadisi guda shi kaɗai ba za ka fahimci hadisi ba idan za ka ɗauki aya guda wani lokaci ba za ka fahimci ayar ba an gane ko a'a sai ka tattaro ayoyin da suke da alaƙa da wannan matsala ɗin sannan za ka yi sannan za ka fahimce ta da kyau sai ka ɗauko hadisai in hadisin ba shi kaɗai ba ne wani hadisin tana yawa ka fasara shi kaɗai a fahimta inda za a wani hadisin in ka ɗauko shi kaɗai bai yiwa a fahimta an gane ko shi yasa za ku ga malaman hadisi ma na farko sai su ce kitabu kaza ko babu kaza sai su tattaro duk hadisan da suke da alaka da wannan mas'ala wani lokacin hadisan da sun ka inganta in sahihi na ya ce sahihi zai yi ko ko a hadisan da ya kai gare su kenan tacewa saura ya rige naka sannan ka dibi alakar da akwai waɗannan hadisan sannan ka samu fiqhul mas'ala yadda za a fahimtar ta to in baka san ka'idodi ba na annasikh wal mansukh da al mutlaq da al muqayyad da al mujmal da al mubin sai ka ta abkawa cikin kuskure domin za ka ta kuskurantar da masana akan wani hukunci da suka yi kai kuma saboda kana kallon hadisi guda ko aya guda wannan ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan manhaji kwarai da gaske saboda irin wannan zai afka ka cikin kuskure mai yawa wanda daga baya kai kanka in an ce ka gyara kuskuren naka ba za ka iya ba muna ganewa ko yawwa to yanzu mas'alan mu ta biyu shine mas'ala wadda take da alaka da shine a cikin littafin dirasatun fi usul tafsir har yanzu ya kawo wannan fi taqsimil qira'at min haythu silatu min haythu silatiha bit tafsir wal ma'na yadda malamai suka kakkasa ilmul qira'at da alaka shi da ma'ana na manta qira'at abdullahi ibn mas'ud aw yakunu kama yatun min zahabin qira'ati shadda ba mutawatira ba muna fahimta ko yawwa to malam ya kawo yace malamai sun kasa alaƙar ilmin tafsiri da ilmul qira'at zuwa gida biyu ila qismaini ma lahu silatun lahu bil ma'na wanda yake da alaƙa da ilmin tafsiri ta fuskar ma'ana wa ma lahu wa ma ma la silata lahu bil ma'na afwan abinda bai da alaƙa da ma'ana cikin ilmul qira'at wa ma lahu silatun bil ma'na da wanda yake da alaƙa da ma'ana mun gane ko akwai wanda bai da alaƙa da ni da ma'ana to sai mu zo zuwa bayani don mu bada misalai tunda in ba a bada misalai ba lamari ba a ganewa ko ba haka nabi sun kace bil misal yattadihu al maqal al qism al awwal bangare na farko ma la silata lahu bil ma'na wanda bai da alaka da ma'ana min wujuhil qira'at na fuskokin qira'at wa yarji'u ghalibu hadha galibin wannan yana komawa ne hadha al qism galibin wannan qismi yana komawa ne ila ikhtilafil lughati zuwa ga sabanin yarurruka wal lahajati da yare-yare ana iya cewa yare-yare na larabawa lahja galibi shine kamar lugha in an ce lugha kamar abu ne am lughatul arabiyya amma an ka ce lahja galibi wani lokaci suna nufin kamar lahja suna nufin kamar sabanin fadar kalimomi a cikin yare guda yare guda ne amma ko uslubi ya canza na faɗa ko uslubi na kaddamawa da akharawa ko ko amfani da kalma a wani wuri yanzu misali nan tunda da Hausa muke magana kaga Hausar yankin Sokoto daban ta bambanta da Hausar yankin Kano yanzu in kun ka dibi irin su Kano irin su Adamawa su Bauchi an gane ko su Gombe su Jigawa zaka iske suna amfani da harafin fa wanda mazuman tarihi na hausa sun nuna asalin yaren bahaushe babu fa fa'un sai dai fa in ka dibi yankin sokoto abinda ya yi waɗansu yankuna su kuma irin su kyabi za ka iske ba sa amfani da fa galibi in mun ce galibi sai dai fa ana ganewa ko kuma ha kaga baka ne zai ce maka fura amma mutanenmu yankin sakko suka sun ce hura ko ba haka nan bari to irin wannan shi ba akwai shi a larabci za ka iske lahajatkin lahajatkin ma suna bambanta ha'a gari a yanki ba- sun bambanta a cikin kabila kuma suna bambanta har a cikin ƙasa guda har a cikin garuruwa yanzu kaga misali ƙasar libya akwai benghazi babban birnin su na biyu akwai kuma trablus tripoli babban birnin su na farko idan dan benghazi ya shigo tripoli yana larabci za a gane wannan ba dan garin bane idan dan tripoli ya tahi can bengazi za a gane ba dan garin bane me yasa duk da yake larabcin suke magana da shi amma wasu kalimomin da uslubin fada ba ɗaya bane muna ganewa yanzu ɗauki misali ko saudiya yanzu balarabin makka da ya shigo madina za a gane ba- ba ba dan madina bane haka dan madina da ya shiga makka za a gane ba dan makka bane kuma ƙasa guda ce yankin guda ne ko ba haka nan bane amma akwai ikhtilaf al-lahajat ban sani ko ana fahimta ta ba eh shi yasa wannan muna dan bada misalai ne saboda tana yawa mutum shi fahimta ko turanci yanzu ingilishi asalin ingilishi na duniya daga kasar ingila yake amma amerikawa sun kai hijira shi yasa yanzu ma ingilishin an bambanta shi akwai american english akwai british english français shi kan shi yanzu akwai français african akwai français de la france akwai français na canada tunda cikin turawan faransa akwai da sun kai hijira sun ka koma kasar canada waɗannan misalai muna ba da su ne don saboda mutane su fahimta mun gane ko sai mu bar su haka nan yace to wadhalika kama fil amthilati al atiya za a ba da misalai na ilmin mukka ko ilmomi na qira'at waɗanda ba su da alaka da ma'ana suna da alaka ne da lahja suna da alaka da mi da lugha yace misali na farko alif al izharu wal idgham ba wancan izhari da idgami na nunu sakina ba da mun kasani shi izhari da idgami cikin ilmul qira'ati yawa gare shi na al izhar wal idgham a faɗi harafi ba tare da an sashi cikin wani ba izhari ne ba wancan na nunu sakina ba wal idgham da shigar da shi misali kama fi qaulihi ta'ala fihi hudan lil muttaqin bi idghamil ha'aini akwai qira'a ana hada ha'un guda biyu shi ne ake kira idghamul kabir a cikin ilmul qira'at an gane ko wanda kuma eh, imamu abu amr ibn al'ala shi kaɗai ne yake da wannan a cikin ƙurra duka guda goma shi yasa imamu shatib yake cewa wa dunaka idghamal kabira wa qutbahu wa wa qutbuhu abu amr al-basri fa a- abin nan fihi tahaffala an same shi a cikin kalimomi kalima guda bai da yawa an kuma same shi cikin kalimomi biyu inda yafi yawa shi yasa ma shatibiyya ta ginu ne akan mi ta ginu ne akan rumuz malaman ilmul qira'at da su da malaman rabon gado an gane ko suna amfani da rumuz wannan da ake cewa abajada to sun yi amfani da wannan kowane ƙari'i sai a bashi suna kaga yanzu misali cikin shatubiya in baka santa ba sai ka ce ka faɗa cikin rami shi yasa dole ne ɗalibi ilimi yana buƙatar wanda zai karantar da shi shi yasa ce ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala al-manzumi awwala awwala wa min ba'd dhikri al-harfa usmi rijalahu mata tanqadi atika bil wawi faysala siwa ahrufin la ribatun fi ittisaliha wa bil lafzi astaghni anil qaid injala wawun ɗaya abba ya amfani da ita ba ya ɗauke ta harful atfi amma in ya kawo abajada kaga in ya kawo alif imamu nafi yake nushi ba'un yana nufin qalun abin nan eh, jimun yana nufin warshi to ba dole bane sai ka sunan shi wani lokaci ya ka sunan shi wani lokaci shi ka to in baka sani baka sai ka fada cikin ramewa ina fata na fahimta ta kamar yanzu kaga cikin shatibiyya wa maliki yawmiddini rawihi nasirun an gane ko maliki yawmiddini ma'ana wanda sun ka karanta da maliki yawmiddini ba maliki yawmiddini ba cikin qurra'us sab'a tun da kan qira'a baka yi ta sai ce rawihi nasirun kaga wani wanda bai sani ba sai ce rawihi wanda yayi riwayan nan nasirun nasiruna shi bi duri shi kunci ne amma ra an gane ko tana nufin imamul kisa'i shi kuma imamul kisa'i ra abin ga mai riwaya biya akwai tsankari shi sannan nasi- nu- nunun kuma nasirun nunun tana nufin imamu asim to in ka ce za ka ɗauki shatubiyya ka fahimce ta haka kawai irin masu cin zanzana cikin ɗalibai a'a ilimi yana buƙatar ka yi ladabi ka yi biyayya ka koya haka iya kana iya gane kuskuren malami amma haka san abin muna gane ko to haka shatubiyya take za ka yi ta iske yana amfani da rumuz rumuz rumuz kin ma za ka ga kamar yanzu tsaba'a ta madinatul munawwara wannan malami da az-zu'bi ne ko az-za'bi wanda yayi rubutun shatibiya da tayyibatun nashr da kuma an-nashr fil qira'at al-ashr duk yayi amfani duk inda an kawo ramz sai ya maka rubutu da ja dan ka gane ba wai harafin ga wanda ake nufi da shi kuma sai sun kai tablo an gane ko ko mu ce time table sai suka sa sunayen qurra da kuma rumuz kinsu da ruwa kinsu can farko farkon littafin kenan da kaga alif in ma baka hardace ba ko ma can sai ka diba gani ba take nufi in ba haka ba ina ma har iya zuci ɗaliban ilimi muna tunkara abin da ya fi ƙarfin mu akwai wani malami ana bada labarin shi yadda ana faɗin shatibiya shatibiya sai ta neman shatibiya ko da zo ka sace shatibiya shi ka bida sai an ka bashi shatibiya ko da ya buɗa sai ga larabcin shatibiya bai gane komi tun da rumuzuna a cikinta in ya shiga nan ya shiga nan kuma wasu abubuwa da shi faɗa ba za ka iya fahimtar su ba wa ma kana zaziddin فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة سيتي كي كي مين أنا أبو مين أنا أبو يتي من التوكل كي أنا كان حوا to ba ka ta shari'a da ka karatu ba to Allah ɗaliban ilimi mu tsaya ilimi ba wasa bane abinda an ka gina akan ilimi foundation ilimi na bukatar foundation in kai foundation har iya tsawon rayuwar ka zaka amfana kuma zaka amfana amma in kai mai ilimi ilimi cin masara akumundu ko hawan kawara lamari ya baci an gane ko akumundu sunan wani mutum da aka ce ma akumundu to shi in ana sai da masara wannan wanda ake gasawa da masarar da wannan toto na duk haɗewa shi kai shi ne ake cewa cin masara akumundu ga wanda bai san wannan ba muna fahimta ko to dan haka nan idgham da izhar ba wancan wanda ka sani bane sai aka zo misali alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin abu amr ibn al ala shi yasa cikin shatibiyya akwai babi guda wanda babu rumuz saboda mi saboda shi kadai abu amr yake da wannan kinan ba za a san ramzu ba tunda ma mutum guda na adda shi balle a bambanta shi yasa yake cewa wa man kana zababin lahu fihi mazhabun fala budda an yudra fala budda an yusma fayudra wa yuqala duk wanda ya kasance yana da babi shi kadai to shi kenan sai a faɗi wannan babin na wane na kenan babu zancen amfani da rumus mun gane wannan da kyau to abu amur ibn al'ala kira a shi da susi da duri mun kace su suka yi riwaya gare shi ko ba haka nan bane to kira a susi yanzu a duniya ƙasar somaliya ɗai take karantawa da ita dama kira'o'in qur'ani galibi za ku iske waɗansu sun shahara a wani yanki yanzu munan yankin afirka dama galibi inda mazhaban malikiya take tare da warshe take tunda shi imamu malik ɗalibin imamu nafi ne duk madina ake an gane ko kesa in ka ɗauka ƙasar andalus spain maghrib maroc misra libya niger nigeria chadi sudan galibi ana bin mazhaban malikiya ne to kuma ƙira'ar warshe ita ce suka fi amfani da ita amma a yanzu sudan sun fi amfani da ƙira'a hafsu duri ƙira'a ta imamul kisa'i su kuma libya sun fi amfani da ƙira'a ta kalun a yanzu su kuma ƙasar somaliya suna amfani da ƙira'a susi su kuma sa'udiyya suna amfani da ƙira'a hafs dibi ikon allah imamu asim kufa yake an gane ko amma dibin su ƙira'a shi ita ce ta mamaye sa'udiyya duk da yake ibnu kasir shine yan rayu a makka al-makki ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كاتب القوم معتلى إمام نافع ينزو شين الرأي مدينة أما سلت منزو صلى الله عليه وآله وسلم أما ذكر حفص تاقاتي saboda qira'atin duka mutawatirai ne kuma dan wane ya shahara a wani yanki tana yawa daga baya kuma wata ta shahara a wani yanki to waɗannan su ne qira'o'i dai ni iya sani na sauran kuma sai dai mutakhassisun wanda suke karatu ilmul qira'at ba sani ko mun fahimta ba to sai mu zo yanzu misali ƙira'a ta jamhur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
أما شيء أبو أمر ابن العلا أبا هكذا بني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
idghamul kabir ake kiran shi kaga an yi ma ha'un sukuni an sanya cikin ha'un kana karantawa daga kira'a inda ba a santa ba wallahi in baka sha kashi ba ana jayi ke ka a ce ya kawo sabon qur'ani ko ba haka nan bane dan haka kakka yarda ka karanta mutane da kira'a da busani ba sai in an yarda da kai kuma ka faɗa musu yau da kira'a ka razan karantawa in ma inda ba a san ka bane in sun amince ka yi don ko ta kira'a ba a santa ba rikici na tasowa shi ko wani son hekka sai ya karanta da kira'a da kowa bai sani ba don a san ga wani sabon gawurtacce ya iso misali na biyu na ilmul qira'at wanda bai da alaka da ma'ana alhamzu wa tarkuhu wani lokaci ana kawo alhamzu lokacin ba a kawo ta an gane ko gaba allazina yu'minuna bil ghaib الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
warsh yana karantawa bitasir yuminuna idza sakanat fa'un min al fi'li hamzatun fawarsun yuriha harfa maddin mubaddila
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة domin shi warsh tafhimin lamun yake yi in ta zo bayan sadu an gane ko yawwa misali na uku jim kenan bayan ya kawo a ba sai ka jim bari kawai ka daya biyu uku shi ma ya bai wancan tsarin na abajada kama fi qaulihi ta'ala kamar da zo cikin fadar Allah subhanahu wataala bima unzila ilayka al-madd wal qasr zaka iske ko cikin qira'a guda sai ka iske wani lokacin akwai aujuh guda uku yanzu kaga maddul jaizul munfasil bima unzila ilayka in ka diba hafs a cikin tariqu shatibiya hudu yake jin shi bakin shi gare amma in ka diba cikin tayyibatun nashr yana da biyu yana da hudu
kenan والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
بيو ما إنن تند مد جائز المنفصل لي ألفنا وتها harafin madda na ba dole ba sai alif harafin madda yana cikin wata kalima alhamza ta zo bayan shi tana cikin wata kalima kalima biyu ne ma almausuliya ce billazi unzila ilayka amma da cikin kalima ɗaya suke ya zan wajibul muttasil shi wannan dole a jashi hudu ko kuma biyar a wata fuska kuma sai a karanta shi والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من qabilik
hudu to in ka ji wani ya karanta shi da biyu wani hudu a akwai dalili shi yasa ustadu doktor sheikh sa'ud shuraim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da tariqu shati na tsayibatun nashr ke karanta war hafsu da ita mai bibi bibi amma daga baya kafin ya bar limanci a masallacin makka sai kuma mai hudu hudu sai kuma tariqu shatibiyya duk da ke ita durran ma ita ma tana da eh hanna ce durra tayyibatun nashama tana da mai hudu din daga cikin abubuwan da suke bambanta ilmul qira'at abinda bai da alaka da ma'ana al-imalatu wat tafkhim al-imala ya an ce al-imala shine wato asalin shi daga karkatawa ne ma amala shay'a amala ya karkata amalahu ya karkatar da shi shine sai kai nutuk da wato kalima wadda yake mai fatha ce amma ta hi karkata zuwa ga kasra an gane ko shi kuma at-tafhim shine kan ba ma harafi zaka iske yanzu misali wasu na karanta ra'un da tafhimi wasu kuma sai su karanta da tarqiqi ga wanda malam ya kawo ala absarihim بالإمالة في أبصير أبصارهم والفتح أنقالي كو شي الإمالة ضد كيش الفتح shi kuma at-tafhim didduhu at-tarqiq an gane ko dan mu gane kaga إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم ۖ kaga khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
in zaka karanta da imala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة absirihim duk da yake shi warshi taklili gare shi bai da imalal kamila wa ala absirihim ba absirihim ba re gaba dai wannan manhaji ne na al-imam al-kisai an gane ko da shi da hamza imam shatim yake cewa wajen babin imala wa hamzatu minhum wal kisai ba'dahu amala zawatil ya'i haythu ta'assala mun ji wannan ko abu na gaba sai al-ibdalu fil hurufi daga cikin abubuwan da na ilmul qira'at ba su da alaka da ma'ana al-ibdalu fil huruf amai da wani harafi wani wani harafi ihdina siratal mustaqim wasu qurra suna karanta ihdina siratal mustaqim bisin wasu kuma suna yin ishmam ihdina siratal mustaqim to qira'ati ta ibnu kathir yace wa inda sirati was sirati li qumbula bi haythu ata shi wato kumbul ko ina yana maida shi abun nan sinun bi haifu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin wasada zayan ashimmaha afwan kira ce ta hamza wato wasada ita ko sadun ashimmaha kai wata ishmam an gane ko lada khalafin ga imamu khalaf washmim li khalladi lawwala shi ko khalladi sai kai mai ishmamin na farko kenan qira'ata ishmamu ta hamza ce afwan an gane ko ba ibnu kasir ba kenan ibnu kasir shi adda sinun an gane ko to khalaf da khallad su sun kai riwaya ga hamza to shi khallad kalima ta farko dai shike ma ishmam an gane ko sauran sai mai da tasadun khalisa amma shi ko khalaf duk inda take yana ishmamu kinta kamar fadar Allah subhanahu wataala wallahu yaqbidu wa yabsutu ko ba haka nan bane kaga wa yabsutu abin nan ne biswad ne amma imamu kumbul wanda ɗaya ne daga cikin ruwatan ibnu kasir da imamu hamza da khalaf ina fata ana fahimta ta suna ishmam na abin nan ruwais nake son cewa ruwais da kumbul da hamza da khalaf sun karanta da sinun ishmamu sadu zayin kuma khallad ne an gane ko ha khalaf nake sun cewa ko khallad washmi mil khalladi lawala shi ya kuma akojin sadun kama kuma wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi ko ba karan bane qala inna allaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi kaga nan ma wasu na karanta da sinun wasu da sadun al muhimmu wuri na gaba sai al'iskanu wa dhamm al'iskanu wa dhamm sukuni da dhamma kamar wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga ibnu kathir shi yana karantawa da sukuni ina fata an fahimci
wa ayyadnahu bi ruhil qudus jamhur kenan wa ayyadnahu bi ruhil qudus qudus ibn kasir kenan kaga sai an yi sukuni amma wajen tsayawa in ba malami wanda ya san tajwidi wani qira'ata bai iya ganewa an yi da ko ba daidai ba ban sani ko muna fahimta ba misali kuma na al-iskan wa dhamm ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين كو يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان in muka diba imamu nafi' da imamu abu amr ibn al-ala da imamu hamza da imam khalaf da imamu shu'ba da imamu al-bazzi ina fata an fahimce ni sun karanta da sukuni
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان waɗancan su kuma waɗannan يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطو خطو sai kai kalkala tare da cewa eh, shi imam nafi in ka diba ya ayyuhal ladina amanu kinna akwai maddul badal dan haka sai a hankalta ma usulkin su abu na gaba shine at-takhfif wa tashdid wani lokacin wata qira'a za ta kawo abu takhfifi ma'ana kalma wadda ba ta da shadda wa tashdid mai shadda misali
إنما حرم عليكم الميتة والدم
imamu abu ja'far da karakantawa al-mayyitata an gane ko inda ma harrama alaikumul mayyitata sai kuma misali na ƙarshe shine al-kasr wa dhamm wani lokaci ana samun sabani tsakanin kasra da dhamma yace inda takhallus min iltiqa'i sakinaini in harafi biyu za su haɗu masu sukuni kama fi qawlihi faman ittara an gane ko faman ittara imamu asim da imamu hamza da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub sun karanta wato da, da kasra faman turra nid sauran kuma sun karanta famanud famanud turra duk da yake abu ja'far shi yana karantawa da damma yana manunun damma bi dammin nun amma shi ta'un kasra ke mata shi kidayar da wannan shi yana karantawa ne famanu tirra eh aramba kamar misali kuma qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun ko ba karan bane to kaga qul ud'u shuraka'akum quli du'u asim da hamza da yaqub sun karanta bil kasri quli du'u shuraka'akum sauran kuma sun karanta qulu du'u shuraka'akum kaga wanda bai sani ba sai abin nan to wannan shine misali na ilmul qira'at wanda bai da alaka da mi da ma'ana amma yana da alaka da mi yana da alaka da lahjat da lughat yanzu insha Allah rabbul alamin za mu shiga kismi na biyu wanda yake da alaka da ma'ana to shi ko wanga kismi kismi na abin da yake da alaka da ma'ana cikin ilmul qira'at kamar yadda shi malam mai dirasat fi usul tafsir ya kawo ustad dr kabir yunus rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa a farkon shi wa hadha huwa alladhi yahummul mufassir shine wanda yake damuwan mai tafsiri ma'ana ya kamata ya himmantu mai tafsiri ya himmantu da shi ba dan wancan bai da ma'ana ba ma'ana wanga shine yake da alakar da ma'ana kai tsaye kenan shi yake da alaka da ilimin tafsiri ba wai dan in kana malamin tafsiri wa ka zama to malamin qira'at ba haka ake nufi ba an gane ko to shi kuma wannan nau'i nau'i ne ma'ana wanda yake da alaka da tafsiri nau'i nau'i ne yana daga cikin ilimin da ya kamata ka gane in kira'o'i sun kai saɓani shin ya za a yi a yi taujihin su to shine malamai sun ka kawo abubuwa daban-daban shine ma ya dullu ala ma'anin mustaqilla na ɗai kenan wanda kowace kira'a tana bada ma'ana mai zaman kanta ma bainahuma alaqatul mujmal bil mubin kira'o'in qur'ani waɗansu alaƙan mujmal mubin wata zo ka a dunkule wata fassara ta ma bainahuma alaqatul ami wal khas wata kuma alaƙar da akwai tsakaninta wata ta amu wa khas ce wanda ma'ana ta zo umumiya wannan kuma ta keɓance ta haɗe kenan gaba da ita ce am ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad wanda alaƙar qira'ar da wata mutlaq wal muqayyad ne kenan ma'ana wanga ya zo sakewa wai inji malaman zaure muqayyad kuma ya dabaibaice shi inji malaman zaure ma bainahuma alaqatul haqiqati bil majazi daga cikin su akwai wanda alaƙar da akwai tsakanin shi haƙiƙa ne da majazi an gane ko duk da ke sun ce a'a ba a cewa haƙiƙa da majazi sai a ce ma bainahuma uslubun min asalibil lughati al-arabiyya ma yadullu ala ma'anin mutalazima mutakamila akwai wadanda kuma suna nuna akwai ma'anoni mutalazima sun lazimci juna mutakamila suna cika juna kaga wanga ka'idodi ne na sanin yadda ake taujihin qira'o'i a ilimin tafsiri mun gane wannan da kyau to yanzu sai mu shiga kowanne daga cikin su mu ba da misalai misali na farko annau'ul awwal kenan nau'i na farko ma tadullu alqira'atu fihi ala ma'anin mukhtalifa mustaqilla kowace daga cikin kira'o'i ma'ana take basuwa ta daban ma'ana mai zaman kanta wuri kalima ce kira'a biya akwai karkashinta misali aya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim akwai qira'a ta imamu nafi da yaqub wala tas'al an ashabil jahim kaga ba dai bane la tus'alu khabar ne la tas'al ina fata an fahimce ni kuma nahayu ne kenan waccan qira'a wala tas'al ta Imam Nafi da Yaqub tana nuna an hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ni yayi tambaya game da mutanen da sun ka shiga yan jahannama shike da magana ta daga ta kare wanda kuma qira'a wala tus'alu tana nuna ba za a tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga gare su ina fata an fahimce ni kenan kowace tana bada ma'ana waccan ta bada ma'ana hani waccan ta bada ma'anar mi labari domin za a fahimci cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam an hane shi sannan kuma a cikinta an barrantar da shi daga abinda 'yan wuta suke aikatawa ya riga ya isa musu da saƙo kenan kai ka isar da saƙonka la tus'alu an ashabil jahim kai abinda Allah ce kai don haka baka da wani nauyi a kanka amma wala tas'al kuma kai tambaya an yi mai hani wanda bai riga ya zanyi dan wuta shikenan afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fi nar kaga bai nahu ko wace ta bada wata ma'ana ta daban annahyu daban alkhabaru daban ba sai ko mun fahimta ba sai qira'a ta gaba misali na gaba wanda kowace qira'a tana bada wata ma'ana ta daban duk da cikin ma'ana mustaqilla kenan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau yara alladhina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نا أكوي كراء إيدا بن بن ولو يرى الذين ظلموا أكوي ولو ترى الذين ظلموا إمام نافع ده إمام ابن عامر ده إمام يعقوب ده عبد الله بن ذكوان أن قال يقول لك شيء عبد الله بن ذكوان huska biyu gare shi an gane ko tunda ibnu amir ai abdullahi bin zakwan ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya gare shi to amma da an ka ibnu amir sai an ka ce bi khulufin an abdullahi bin zakwan an gane ko ma'ana shi yana karantawa da fuska guda biyu bil ya'i wat ta'i to walau yara alladhina zalamu iz yurawna al azaba akwai yarawna al azaba an gane ko to tunda shi ibnu amir ya karanta walau tara alladhina zalamu sai ya karanta iz yurawna al azaba lokacin da ake nuna musu azaba amma iz yarawna al azaba lokacin da suke ganin ta kaga babu matsala suna kallon an nuna musu ita kuma sun ganta kaga kira'o'in ba su cika rujuna ba innal quwwata lillahi jami'an wa inna allaha shadidul azab haka imamu abu ja'far ya karanta da imamu yaqub sai zama to isti'nafi ne annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab sai zama to mi sai zama to shine maf'uli na yurawna as-salis ina fata an fahimci tunda yara arahu tana dauka maf'uli guda uku ko ya zama to an shafe guda almuhimmu da taujihin ta yana cikin littafai ba sai mun yi abin nan ba to miye bambanci tsakanin waccan ƙira'a ta walau tara alladhina zalamu da walau yara alladhina zalamu ƙira'a wadda ta ce walau tara alladhina zalamu an gane ko nan ana mamakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamakin azabar da halin su lokacin da za a nuna musu azaba tunda tarana ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ku a'a walau tara alladhina zalamu kai wanda ga sauraren magana ubangiji ina fata ana fahimta ta tara anta kenan amma da anka ce walau yara alladhina zalamu ana tsoratar da kafirai ne daga azaba Allah su maza su tuba kahin lokacin da za su ga wannan azabar kaga kowace ta bada wata ma'ana wannan khitabu ne muwajjah ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko li kulli man wasala ilaihi al-khitab wanga kuma kafiran ne ake magana da su an kebance su ba sani ko mun fahimta ba to kaga wacce ta bada ma'ana mustaqilla misali na uku daga cikin misalai na kowace kira'a tana ba da ma'ana mustaqilla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ko ba kanan bane al-kufiyuna al-arba'a in an kace al-kufiyuna in kira'a uku ake magana kira'a bakwai to mutum uku ake nufi asim hamza kisai in an ka ce alkufiyuna ana zancen kira'a goma to mutum hudu ne hamza kisa'i asim khalaf to wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi kufiyuna guda hudu su sun karanta tasaaluna bihi an gane ko sauran kuma sun karanta wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi taujihin shi tasaaluna an shafi ta'un guda asirin shi ta tasaaluna bihi ne shi ko tasaaluna bihi ta'un guda ita an ka maida sinu sai an ka ce tasaaluna bihi wal arham imamu hamza shi ya karanta wal arhami sauran sun karanta wal arhama an gane ko to in tsayawa za ka yi wakafi ba a iya ganewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ko wal arhami ko wal arhama in dai tsayawa ne ai duk sukuni an gane ko yawwa to tunda shi hamza yana daga cikin masu karanta kufiyuna ya karanta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana alaikum raqiba to yanzu ya zamu yi da waɗannan kira'o'in guda huɗu idan mun ka ɗauki waɗanda sun ka karanta wanda ya karanta wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami wannan ya nuna cewa atafina akan damiri na jalala bihi ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna don shi wal arhami kuma ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta a'a tasaaluna bihi kuke roƙon Allah kuke roƙon juna wal arhami ko ba haka nan bane kuke roƙon juna kuma da zumunci riko da zumunci shi akwai maganganu karkashin wannan aya in ka diba cikin tafasir ayatul ahkam ko musamman aljami al-ahkam al-quran tunda ka roƙi mutum don zumunta ai ita zumunta ba a roƙo don ita to amma sai malamai suna iya cewa a'a abinda ake nufi riko da zumunta ibada ne Allah ya umarni da shi kenan riko da zumunta ake nufi ban sani ba ko mun gani shi yasa ma malam yace kenan tadullu ala anna al arham mimma yusalu bihi wa yunashadu an-nas ba'dhum ba'dan yunashadu bihi suna magiya da juna suna suna neman alfarmar juna da zumunci ita ko qira'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ko wal arham kenan wattaqullaha wal arhama ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta kamar da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhul jannata qati'un an gane ko mai yankewa ina ganin shine lafazi ne Imam Bukhari lafazi ne Muslim qati'u rahimin sai bayyana ba mai abinda ake ba mai yanke giya ake nufi mai yanke zumunta to la yadkhul jannata nan kuma sai an yi hattara to ya ce ba shiga aljanna kwata kwata kuma shi yanke zumunta cikin manyan manyan kaba'ir shi ke cikin kafirci sai sun kace kenan la yadkhuluha ma al-awwalin as-sabiqin ko kula ya khuludu finna sau mun ji wannan daga cikin kira'o'i da suke bada ma'ana mustaqilla ma'ana ko ce tana bada ma'ana ta daban kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira wa in talwu aw tu'ridu an gane ko sannan akwai kira'a wa in talu aw tu'ridu talu ba talwu ba ita ce ƙira'a ta ibnu amir da hamza to menene bayani a tsakankaninsu ƙira'a waccan wadda ta ce talwu fi'ili ne na lawa yalwi ya karkace shi ko talu fi'ili ne na wala waliya yali ya jibinci abu waliya yali wilayatan bi ma'ana al-iqbalu al-amr ina fata an fahimta kenan wannan tana nuna wa in talu in kuka karkace ina fata an fince cikin shahada aw tu'ridu ko ko kun ka kawar da kai kenan Allah ya san abinda kun ka wato gabatas ina fata an fince ni shi ko wa in talu in kun tsayu kun yi shaidar aw tu'ridu ko bukui ba Allah ya sani kaga shikenan kira'o'in kowace tana ba da ma'ana kuma su karo juna ba karkacewa cikin shahada ko ko yin shahadat ina fata ana fahimta ta sai kuma daga cikin misalai waɗanda suke nuna kira'o'i suna izmantuwa mustaqillani an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda an gane ko akwai qira'a fa mustaqirrun wa mustawda' ibn kathir da abu amur ibn al'ala da imamu rauh sun karanta fa mustaqirrun kenan babu kuma cin karo da juna ina fata ana fahimta ta domin idan mun ka ɗauka mustaqirrun ismul fa'il ne ko ba karan bane shi ko mustaqarrun ismu makan ne ina fata an fahimci ni kenan fa mustaqirrun qira'ata ibn kathir da abu amr da rawh akwai ma'anoni daban-daban in ka diba cikin ad-durrul masul da sole tafan tafsiri sun fi karanta mustaqirrun wanda ya tabbata cikin cikin mahaifiyar shi man baqiya fi sulbi abihi wa kullun ya'lamuhu Allah azza wa jalla والثانية تدل على أن الناس متحدون في مكان الاستقرار ومكان الاستيداع فمستقر ومستودع kenan kowanne daga cikin ku mustaqarrun yana da wurin da zai zama cikin mahaifa wa mustawda'un da wurin da za a haife shi wannan kalma ta mustaqirrun da mustawda suna da ma'anoni daban-daban kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun da kuma tafsiri na ibnu jarir at-tabari da sauran da tafasir wannan na ka maka misali kenan musu karo da juna ba tabbas mutun zai tabbata a cikin mahaifa in dai za a haife shi ko ba ka nan bane kuma mutun zai tabbata a cikin cikin mahaifin shi kafin ya fito sannan kuma mustaqar mustaqarrun ai akwai wurin tabbata tun da ba a tabbatuwa sai an samu wurin tabbatuwa ina fata an fahimce ni yawwa kuma mustaqirrun kin nan kaga asalin shi mustaqrirun ne eh shi kuma mustaqarrun mustaqrarun ne mustaf'al wurin da za a zauna sai ya dauki kuma ma'ana hudu tunda ya riga ya wuce harfi uku ya dauki zarful zaman da zarful makan da masdarul mimi da kuma abin nan masdarul mimi da ismul maf'ul duk sun yi tarayya a nan cikin su sai an zaɓi guda ko kuma su yi talazu tunda in an samu wanda ya tabbata dole sai an samu wuri da zai tabbata a samu zamanin da zai tabbata kuma tabbata za ta tabbatuwa ne in an yi ta an gane ko sannan kuma ismul maf'ul tabbas an tabbatar da shi don Allah ne ya tabbatar da shi duk sun game gaba daya nau'i na biyu na alaƙa na ilmul ƙira'at shi ne bainal ƙira'at alaƙatul mujmal bil mubini wata ta zo dunkule wata zo ta bayyana bi ake nufi kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa muhsanatin ghaira musafihatin ina fata an fahimci ni imamul kisa'i yana karanta shi da kasra banda wuri guda wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum nan duk qur'a sun karanta da fatha ina fata ana fahimta ta to kaga muhsanat ismul maf'ul ne muhsinat da imamul kisa'i yake karantawa badda wajen wal muhsanatu min nisa'i ismul maf'ul ne to domin qira'a ta fatar da ce muhsana mujmala ce kamar ta zo a dunkule in an ce muhsana tana iya daukar al'afifa mace da ta kame kanta kuma tana iya daukar zatu zauji ma'abuciya miji sannan tana iya daukar al-hurratu mace wadda take diya ba baiwa ba wani lokacin ma tana iya ɗauka almuslimatu in ji waɗansu malamai mace da take musulma wa qira'atul kasri la tadullu illa ala al-afifa amma an kace al-muhsina ba ta nuhin sai wadda ta kame kanta kenan kaga sai zaman to nan abinda ake nufi da muhsanatin shine afifatin kamammi dalili kuma sai ce ghayra musafihatin ba masu zina ba kaga ma yana karawa amma wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayukan da malamai sun ka kawo sai ai hattara dan kakkace dole sai an ɗauke shi kaga cikin waɗannan ma'anonin guda uku ko hudu wadda qira'at ta kasra ita ta fassara mu da ita mun gane da kyau alaqatul mujmal wa mubin misali kuma kamar alaqatul mujmal bil mubin cikin alqur'ani wa id qul ladkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu baba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum ina fata an fahimci ni imamu nafi da imam abu ja'far sun karanta yughfar lakum khatayakum yughfar za a gafarta muku domin shi al-khataya jam'i ne wanda yake na taksir ana iya kamai domiri na maza ko na mata kuma sai anka ce imamu ibnu amir ya karanta tughfar lakum khatayakum za a gafarta muku a hankalta ma khataya jam'i ne muannas jam'u taksir ana iya cewa ja'a ar-rusul ko a ce ja'atir rusul ta'un dinnan jama'atul rusul ake nufi kenan al khataya shi ma jama'ut taksir ne yughfar za a gafarta muku tughfar za a gafarta muku ta dauki ya'un da ta'un nisba ilaihi duk babu wata matsala amma sauran qurra da bamu kawo ba banda nafi' da abu ja'far da sun ka karanta da yughfar banda ibnu amir da tughfar to sai sauran sun karanta naghfir lakum khatayakum to kaga yughfar za a gafarta muku waye zai gafara tughfar za a gafarta muku waye zai gafara naghfir wagga qira'a ita san nuna ga wanda zai gafara Allah ne wa man yaghfiru dhunuba illa Allah in ka ji kalma ta gafara ta zo ba irin waccan ta Allah ba qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su kawar kai ake nufi muna gane ko irin qira'a wadda take da alaka tsakanin qira'atu guda biyu su zamanto alaqal mujmal bil mubin kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ina ba ta ana fahimta ta imamu hamza ya karanta sa yuktabu ma qalu an gane ko wa qatluhumul anbiya tunda ba sa yuktabu yace mabni lil maf'ul wai abin nan kenan sayuktabu da sanaktubu to tun da shi ya karanta sayuktabu za a rubuta amma sai ce sanaktubu za mu rubuta kinan wagga qira'a ta jamhur ita fassara wane ne zai rubuta wa to tana yiwa kitaba shin Allah ne zai rubuta da kanshi ko ko umurni zai bayar mala'iku su rubuta in mala'iku sun rubuta da izinin Allah Allah ne ya bada umurni kiran kamar nan isnadi zuwa ga Allah ne ina ga ina fata an fahimta kenan dai ya bayyana wane ne zai rubuta wa Allah ne zai rubuta tun da ya ce sanaktub wan nunu litta'zim la tadullu ala ta'addud sannan kuma misalin qira'a wadda take alaqar ta mujmal bil mubin ne wadda ta zo don koyar da ta bayyana ta inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim a cikin suratul an'am aya ta 16 man yusraf anhu yawma idin faqad rahima imamu hafs da imamu nafi' da abu ja'far da ibnu kathir da abu amr ibnu al'ala da ibnu amir sun karanta man yusraf anhu amma sauran kuma sun karanta man yusrif anhu to kaga man yusraf wanda an ka juyar da shi a wannan qira'a ba san waye ne ba amma an ka ce man yusrif anhu kenan wanda Allah ya juyar da shi kadhalika linasrif anhu su wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin misali na gaba na wanda alaka qira'at al mujmal bil mubin kama inda Allah subhanahu wataala yake cewa wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim imam hafs ya karanta nuhi ilaihim sauran kuma dukkan ƙura sauran sun karanta yuha ilaihim hadda shu'ba shi ma karanta yuha ilaihim sun da shi rawi ne ba ƙari bane to kare an ka ce yuha ana musu wahayi amma da yace nuhi ita ta fassara wane ne wahayi shine Allah subhanahu wataala nau'i na uku na ilmul qira'at alaqa su da juna shine ma bainahuma alaqatul ami wal khas wannan tazo da am wannan tazo da mi da khas kamar inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf aya ta 112 ya ce ya atuka bi kulli sahirin alim ko ba kanan bane imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ya atuka bi kulli saharin alim to kaga wannan qira'a ta sahir ta zo a matsayin am domin duk mai sihiri zai shiga amma wagga qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf anan nake zance amma banda suratul shu'ara cikin suratul shu'ara saharin ne dukkan su nan ne ake zance cikin suratul a'raf dan ba dole bane sabanin kalma ko ina ya zamanto duk iri ɗaya ne ko cin wuce ko ce sura sannan tana yawa waɗanda sun ka karanta da wani a wata sura ba su ne sun ka karanta da shi ba a wata sura in tabe saharin siƙa ce ta mubalaga tana nufin fa'al kamar qattal qaddam ko ba ka nan bane eh damma to kaga wannan sai ta nuna ba kowane irin mai sihiri a cikin sai kwararre kaga alaka ce ta mi ta al'amu wal khas domin dukkan saharin sahir ne walaysa kullu sahirin sahar mun gane ko misali kuma qira'a wadda take nuna bainal am wal khas inda Allah ya ce wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari ko ba kanan bane akwai qira'a wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansaru wadda qira'a ce ta yaqub tajri wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari walladhina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha ibnu kathir shi kadai karantawa min tahtiha al anharu khalidina fiha ibnu kathir to wannan alaka akwai alaka ta al'amu wal khas domin qira'a wadda ta karanta an gane ko idan an ka ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina kaga nan ana zancen as-sabiquna da an gane ko wal ansaru was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina in an ce wal ansari kenan wasabiquna min al ansari amma an ka ce wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansaru
an gane ko kenan su ansar gaba ɗaya duka sun shiga ba sani ko muna fahimta tawa eh domin ko mu yi abafin minal muhajirina kaga minal muhajirina daga muhajirin wal ansari daga kuma cikin ansar amma an ka ce wasabiquna al awwaluna minal muhajirina sai an ka ce wal ansaru to kaga sai ya zama to ansar kamar matsayin am ne in ba ko in mun abin shi akan sabiquna shi ma zai koma ne zuwa ga sabiquna minhum ba sai ko mun fahimta ba kenan ko ya zama to ma'anar su duka guda tunda as-sabiquna minal muhajirina da kuma as-sabiqina minal ansar ko kuma a as-sabiquna al-awwaluna wal ansaru ansaru su gaba ɗaya ne duk da yake kuma an yi ittifaqi ay al-muhajirun sun fi al-ansar daraja domin su suka fara imani kuma su suka taimaki musulunci kafin ansaru su taimaki musulunci shekara goma sha uku ban sani ko mun fahimta ba almuhajiru sun fi ansa ina fata ana fahimta ta to almuhimmu kaga akwai alaka tsakanin al'am wal khas in ba mun kaddara ma al ansaru ba khabar mun ka ce wal ansaru jami'uhum sai mu kaddara mishi khabar sai zaman toto kinan nan bain al am wal khas ne qira'a tsakanin al am wal khas kamar qira'a wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil'alimin kuma akwai inna fi dhalika laayatin lil'alamin hafsu shi kadai yake karantawa lil wato lil'alimin kaga al'alimin jam'i na al'alim masani al'alamin kuma kullu ma si wallah kaga waccan ta nuna al'alamin dukkan talikai nan sai ce al'alimin ga masana saboda su masana sashe ne na halitta Allah subhanahu wataala kina akwai alaka bil akhwas me yasa aka kebance su saboda tana yiwa su sun kafi sanin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama ba don su waɗancan bu sani bari ban sani ko mun fahimta ba misali kuma na gaba wato afwan nau'i na hudu shine ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad ka iske wata qira'a ta zo mutlaqa wata qira'a ta zo muqayyada kama inda Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah wannan wajen فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله كديبا cikin tafsir Ibn Jarir Tabari zaka ga maganganu kamar inda Allah ce kuma wabtahu ma kataballahu lakum kadiba cikin tafsir Tabari akwai maganganu masu yawa almuhimmu akwai qira'a wala taqrabuhunna hatta yatahurna sannan kuma akwai qira'a wala taqrabuhunna hatta yatahharna ya tsohurna daga tsahara ya tsohuru ne ya tsaharna ya ta tsaharna ne sai an kamar da ta'un ta koma ta'un na a taujihun lugawi kenan wasu sarfi amma idan mun ka duba imamu hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta ya tsaharna to na al-mutlaq al-muqayyad domin ya tsohurna sai sun tsarkaka jini ya yanki ya tsaharna sai sun wanke gaban su koko sai sun yi wanka dan wasu albai sun ce a'a ba wanke gaban kaɗai ba to kaga wannan qira'at ya tsohurna sai sun tsarkaka ta nuna mace da jini ya yanke ana iya zo mata amma ya tsaharna sai sun wanke gaban koko sai sun yi wanka sai ta yi takaidin abin da ake nufi mun gane wannan yawwa misali na biyu inda Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko ba karan bane da kuma inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu akwai qira'a fatabayyanu akwai fatasabbatu qira'a ce ta Hamza da Kisa'i da Khalaf fatasabbatu to kira'a da ta ce fata sabbatu an gane ko tana nufin wato a a yi tasabbut asalin a tasabbut shi ne wato sai an tabbatar da yadda abu shiki an gane ko ita ko fata bayyanu tana nuna mi sai an yi bincike to shi ne malamai suke cewa wa bainal qira'atayn alaqatul mutlaq bil mughayyir wa dhalika idha fassarna at-tasabbut bit ta'anni in mun ka fassara abin da at-tasabbut ta'anni a tafi a hankali kenan ko ba haka ba shine at-ta'anni shi kuma wa adamul ajala kada ayi gaugawa to li anna kull tabayyun yatadammanu tathabbut domin kowane abu wanda za a hakkai ga hakikanin shi yana bukatar a tafi a hankali walaysa kullu tasabbutin yusmiru at-tabayyun ba duk tafiya a hankali bane za ta kai a samu resulta ko ba karan bane tana yiwa kai ta hakurin kai ta hakurin kuma Allah ba zai kaddarta maka kai resulta babba sai lahira can na duk wani mutuci da wanda ya kashe mutum kuma ya tura wanda ya kashe shi yace ya bincike ya gano wani ne kashe shi to duk lahira za a gani duk abin da an kaɓo yi mutum sara'ir Allah shi muna mai kyau ina fata ana fahimta ta to amma waɗansu malamai dole sun fassara da attabayyun da attasabbutu duk abu guda ne ina fata an fahimce ni wannan ɗaya daga cikin ra'ayukan da malam ya kawo sannan kuma misalin ayoyi na qira'at ko mu ce qira'at inda suke da alaka da al-mutlaq wal muqayyad wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya ko ba karan bane duk da kishin cikin nisa'i fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf ko ba karan bane to nan kuma sai an ka hudi miyarsa an ka ce la'annahum kenan sai kai hattara can naqdihim wa kufrihim nan ko naqdihim mithaqahum la'annahum can ko fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi akwai ƙira'a ta hamza da kisa'i waje anna ƙulubahun ƙasiyya ƙasiyya to nan ƙasiya tana nuna kowane irin nau'i na bushewa amma nan da ta ce ƙasiyya tana nuna sun kai matuƙa ina fata an fice domin akwai mubalaga yana nuna maka ƙeƙashe wannan ba ƙarfin ƙeƙashewa ba ce kaga nan al-mutlaq wal muqayyad ne sai nau'i na biyar ma yakunu bainahuma alaqatul haqiqati wal majaz abinda zaka iske cikin qira'a akwai alaka ta haqiqa da majaz duk da kidan su malamai ba su yarda da haqiqa da majaz ba sun kace sai dai a ce uslubun min asalibil lughati al arabiyya ba wannan muke akan shi ba ba a kori sifofin Allah a ce abin nan ne haqiqa da majazi ne a ba a ce majazi ne haqiqatan haka Allah ya sifanto sai dai yadda ya sifanto da su ne abban musani ba wannan ita ce aqida ta salaf kuma ita ce aqida ta ahli sunna mun gane ko don wannan mazhaba ce yan hadasa suke ɗauka da yan ramziya da yan batsiniya da yan haƙiƙa na gulatu sufiya sai su ce duk wani abu da an kaɗi cikin qur'ani ba haƙiƙa shi ake nufi ba akwai batsini shi yan haƙiƙatu wal batin ko kuma yan haƙiƙa yan zahir wal batin ko yan ramziya su ce duk abin da cikin qur'ani ramzi ne ishara ce ba haƙiƙatan ba ko yan hadasa wanda kace ka fassara qur'ani da yadda kake so duk mazhabobi ne wanda suke suna da hatsari Allah ya kyauta wata rana Allah ya kaddara cikin ilimin tafsiri ko wani abu ana iya ayi ishara zuwa gare su ko a yi bayani kansu don suna buƙatar bayani wani kahirci da yake zuwa ba a san ta inda yake zuwa ba sai an san daga tushen shi ga ka'idodin ga mazhabar ga hanyoyin da suke bi ina fata ana fahimta ta kaga wanda zai ce maka tafsirin qur'ani bai da ka'ida kowa yayi da gada ma kaga kenan bi shi kaso karshe kowa ya bi son ran shi sunan shi hadasa alaramba shine inda Allah subhanahu wataala ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih imamu kisa'i da imamu yaqub sun karanta innahu amila ghayra salih kaga innahu amila ghayra salih ya aikata abinda ba nagari ba amma an kace innahu amalun ghayru salih ai shi mutumin ba shi aiki ba aiki daban mutum daban to kenan sai ka kaddara innahu zu amalun ghayru salih an gane ko ko ko kace an dauke shi amalun salih innahu ghayru amalu salih kamar shi ba aiki ne mai kyau ba mubalaga ce saboda ya aikata abin da bai da kyau kaga akwai alaka ta alhaqiqatu wal majaz kamar yadda wadansu suke amfani misali kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir an gane ko akwai qira'a kaidu sihrin imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta inna ma qara'u inna ma sana'u kaidu sihr ina fata an fahimce ni to kaga idan mun ka dauki cewa inda ma sana'u kaida sahir ai sahir shi na kaidi amma shi sihirin ai bai kaidi yin shi ne ake yi to sai ka kaddara inda ma sana'u kaida zi sihrin qira'at hamza wal kisa'i da khalaf tunda ka kaddara wani abu sai su ce kenan ya koma matsayin majazi a wanda sun kai da ci a kira shi majazi ina fata ana fahimta ta misali kuma na gaba kenan waccan sahir da sihir ka gani akwai alaka ta alhaqiqatu wal majaz bainahuma misali na gaba shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun ko ba karan bane imamu hafs da ibnu amir da abu ja'far sun karanta lituhsinakum min ba'sikum an gane ko sannan qira'a ta shu'ba da ruwais sun karanta linuhsinakum min ba'sikum ina fata ana fahimta ta to yanzu kaka za mu yi dashi kaga sannan kuma sauran ƙura kuma sun karanta liyuhsinakum min ba'sikum kenan nan muna da mi aujuh guda uku na karatu lituhsinakum liyuhsinakum linuhsinakum kuma duk mun kawo da wanda sun ka karanta da shi to in mun ka ɗauki yanzu ƙira'ar da ta ce linuhsinakum zamiri yana kuma zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni Allah ne zai bada kariya don kariya ta hakikani ta Allah ce ko ba haka dan bane yawwa to amma yanzu idan mun ka dawo lituhsinakum dan ta baku kariya ad-damir yarji ila san'a wannan aikin da Allah san da shi zai baku kariya ma'ana ta sanadin shi Allah zai baku kariya ko ko allabusu bi ma'ana dir'a wa dir'u mu'annasa sulke zai baku kariya da izinin Allah an gane ko kidan da in ka karanta li tuhsinakum in kuma ka karanta li yuhsinakum to shi ba nan malamai sun kace nan al-libas al-labus abu ne wanda yake muzakkar sai ce li yuhsinakum don ya baku kariya ko ba haka nan bane ko kuma dan su malamai suka ce a'a yana koma ne li yuhsinakum ad-damir yarji ila Allah li yuhsinakum Allah min ba'sikum ko ko li yuhsinakum ya koma zuwa ga shi wanda anka ba ilimin domin Allah ya bashi ilimin ne ya abinda zai ba mu kariya ita ko cin qira'a li nuhsinakum damir ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna ganewa to menene alaka tsakanin wannan qira'a da wannan qira'a domin an kai isnadin kariya an ka maida ta zuwa ga son'a ko an ka maida ta zuwa ga labus ko an ka maida ta zuwa ga yaqub ai hakikatan ba shi ke bada kariya ba wa yake bada kariya hakikatan Allah subhanahu wa ta'ala sai zamantuwa bainahuma haqiqa wal majaz kamar a ce mai kuɗi ya gina gida ai ba shi ɗauko birgi ba ko bulo ya gina shi ya bada kuɗi ne kira ma'aikata suka gina sai ka ce na gina gidana alhali ko ba shi ya gina shi ba kai tsaye dan mu gani misali kuma irin na alhaqiqa wal majaz inda Allah subhanahu wataala yake cewa man ya'mal minus salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma an gane ko fala yakhafu ibnu kathir ya karanta fala yakhaf zulman wala hadma to kenan yanzu nan ya zamu yi to da an ka ce fala yakhaf kada ya ji tsoro kaga hani ne ko ba kadan bane fala yakhafu labari an ka bayar shi labari bai da matsala amma fala yakhaf kada ya ji tsoro to kuma dan adam ba ya hana shi jin tsoro tunda tsoro cikin dabi'a ta yana an gane ko ma'ana na an bashi tuma'anina ne in Allah ce kakka ji tsoro ma'ana abin da yake nufi ka natsu ina fata ana fahimta ta yawwa usid bihi tuma'aninatul mu'minin na hani ne amma ba ana hana su tsoro bane don an ko an ce kakka yi tsoron tsoron yin shi zakai cikin dabi'a kai yake amma ana ba su tabbacin tuma'anina ne sai nau'i na karshe daga cikin alaka ta nau'uka na wato ilmul qira'at shine wato alaƙa bainahuma shine alaƙatu talazum wa takamul suna cika juna suna tare da juna sun lazimci juna shine talazum kaga ma bahaushe nan ya dauko talazumi da lazumi kaga lazumin nan abinda wanda wanda wanda ka lazimta sai ce mai lazumi inda Allah subhanahu wataala yake cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu ko ba ka nan bane wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ko ba ka nan bane to kaga ni في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كو يكذبون يكذبون itace qira'a ta al-kufiyun da mun ce kufiyuna qira'a goma mutun nan muke ni hudu yawa hamza kisa'i da khalaf da asim in kuma mun ce kufiyuna qira'a bakwai muna fi mutun uku asim da hamza da kisa'i nan khalaf bai shigowa dan shi ana kiran shi khalaful ashir mun gane ko to sun karanta yakzibuna suna da azaba mai girma saboda mi saboda ƙaryar da suke yi suna ta ƙarya suke su mummune ne amma ƙarya suka yi ko ba ka nan bane suna ƙarya ta aiki suna zuwa sallah amma sallar a aikace ƙarya ta ba ba Allah ake nufi da ita ba muna gariya ko al-kadhibul qawli wal fi'li sannan kuma sauran qurra sun karanta wa lahum azabun alimun bima kanu yukadzibuna saboda sun kasance suna yin ƙarya suna ƙaryatawa afwan kaga munafiki yana ƙarya kuma yana ƙaryata abin da Allah ya ce to kaga nan akwai talazumi tsakankanin su eh domin makaryaci yana ƙaryata abin da Allah subhanahu wataala ya ce munafikai sun hada waɗannan domin ƙaryata abin da Allah ya sabkar ko ba haka nan bane ƙaryata abin da Allah ya sabkar shi ma ƙarya ce ga Allah domin kamar ka ce Allah ya yi ƙarya ne ina fata ana fahimta ta kaga sun zama tumu talazim Allah kai mu da tsari kuma misalin abinda akwai tsakanin ilmul qira'at waɗanda su nau'i na shidda kenan at-talazum wa takamul inda Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una qira'ata yaqub thumma ilayhi tarji'una to kaga turja'una za a mayar da ku zuwa ga Allah shi kuma tarji'una za ku koma zuwa ga Allah to kaga in an ka juyar da kiyarka an ka kama ka an ka ja ka girir kuma sai ka tafi kaga dai dole dai an mayar da kai kuma ka tafi ina fata ana fahimta ka amma yana nuna tafiya ce wadda ba son ta kai ba tunda mayar da kai na an kai ko ba ka dan bane kuma dole sai ka tafi tunda da dan bai son mutuwa bai son haduwa da Allah amma yana jin dadin saba ma Allah kuma an kawo ayoyin Allah ya ce bai yarda ba kuma yayi kadan hici Allah ba zai mai hisabi ba kaga ƙarya ta yi yawa misali na qira'a inda suke mutalajimai wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ko ba haka nan bane imamu hamza ya karanta fa azalahuma ash-shaytan to kuma sai malamai sun ce wal qira'atani mutalazimatani li'annahu alayhi la'natullah shi shaytan lamma awqa'ahuma fi az-zalali wadh-dhanbi lokacin da ya abka su cikin azzalal talallabiya wa zambi da zunubi sabbaba lidhalika zawalahuma wannan shi ya zamanto sanadiyyar fitarsu wa khurujuhuma min aljanna kaga yassa suka yi talallabiya sai ya gusar da su daga aljanna kina kaga suna tare kenan domin talallabiyat ita sami an kahita misali kuma wajen fatar Allah subhanahu wata'ala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya ko baka bane akwai wa kaffalaha kuma zakariya ina fata an fahimce ni ko wa kaffalaha wa kaffalaha zakariya idan muka duba kaffalaha alkufiyun al-arba'a sun karanta wa kaffalaha ina fata an fahimci sauran kuma sai suka karanta wa kaffalaha sai dai shi waɗansu na karantawa zakariya banda shu'ba shi kadai ne cikin alkufiyun yake karanta zakariya ina fata an fahimci kenan sai zamanto da shu'ba da sauran suna karanta zakariya amma shi kufiyun dukkan su kaffalaha sun ka karanta amma shi shuba sai ya hito cikin kufiyuna tunda shi tare da asim yake an gane ko na asim na kenan sai baro hafs sai ce zakariya to yanzu ba zan zama to zakariya uba tunda shi ya karanta kafalaha sai zama to zakariya sauran kuma sai su karanta kafalaha zakariya mun gane wannan eh to yanzu ne ne alaka tsakanin waɗannan kira'o'in mun ce alaka ce ta at-talazum domin da an ka ce kafalaha zakariya zakariya ya ɗauki nauyin renon maryam kafalaha zakariya to nan zakariya ba fa'i bane kafalallahu zakariya iyaha sai Allah kallafa wa zakariya renonta to ka ku ga akwai talazo domin da Allah bai so shi yayi ba da ba zai yi ba muna ganewa eh مالن يتي وبينهما تلازم لأن الله عز وجل لما كفل زكريا مريم أي أمره بكفالتها كفلها قام بكفالتها gashi ma ya kawo shi sai misali na ƙarshe wanda za mu kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul abin nan al'an'am aya ta 159 innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' akwai ƙira'a innal ladina faraqu dinahum ƙira'a ta Hamza da Kisa'i kaga farraqu sun ka rarrabe addinin su faraqu kuma sun ka bar addinin su sun tafi sun bar shi to yanzu ka kana aiki dukkan su kuma farraqu fi'li madina na farraqa yufarriqu tafriqan faraqu kuma shi ma fi'li madina na faraqa yufariqu mufaraqatan wa firaqan mithlu qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan mustar bi gari shi wasu ka ce a'a shi muqatalatan shine mustar qitalan ismul mustar ne amma dai wasu malaman sun ce mustar bi gari shi can in ka samu littafin sarfa sai ka ga an ka buga ka zaɓi kuma ra'ayin da ka gaya maka ba dole bane sai ka abin nan ina fatan finci sai malamai sun ka ce wa bainal qira'ataini talazumun tsakanin qira'oyin akwai talazumi li anna tafriqa ad-dini domin idan an ka rarraba addini munibina ilayhi wattaqu wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikeen minal ladina farraqu dinahum yuaddi ila tarkihi zai kaka kabar addinin ka da ka rarrabe addinin ka kasa son rai karshe addinin ma zaka bari ko ba karan bane ko ko ka bar sashen addinin naka in kuma hai abin ya taba aqida ai ka bar addinin naka tunda da an taba aqida ai addini ya rubuce Allah kai mana tsari to waɗanda su ne aujuh guda shidda da an ka kawo daban-daban waɗanda kun ji ilmul qira'at in an kawo maka qira'a kai kokari cikin shidda din ga ka san shin cikin su wanne ne ciki sai kai taujihin qira'at akan ka'ida ta ilimin tafsiri yan uwa wannan shine karshen karatunmu na yanzu mukaddima ta ta uku ko mu ce karatu na uku insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kaddara cikin masu rayuwa za a zo a yi bayanin shi kuma taujih alqira'at yani ake taujihin qira'at ya ake ta'arifin sa sannan in za a taujihul qira'at bil qur'an yaya ne ake yi bil lugha yaya ne ake yi bil balagha yaya ne ake yi muna gane ba wanda kuma cikin karatu misallan duka za su zo tun da za a yi karatu insha Allah har zuwa tun daga bakar hannasi in akwai rayuwa muna gane ba ko eh insha Allah to in an kai wannan an faɗi gaskiya ka'idodi musammai wanda su taimaka ma ɗalibin ilimi ya gane in ya so sai a shiga cikin aiki abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته